بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينزول مكي مدنا safiyar ranar juma'a ce da ta daidai da sha tara ga watan ramadan hijira na da shekara 1432 daidai da sha tara ga watan agusta shekara ta 2011 wannan shi ne kasar na 58 daga cikin jeren giya karatuttukan littafin fikir sira wallafar professor zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mashi da alkhairi idan jama'a ba su manta ba mun shiga tarihin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a daidai lokacin da tsanani ya yi tsanani kuma sai allah maɗaukakin sarki ya fara kawo sauƙi ta hanyar musulunta sayyidina hamza da sayyidina umar allah ya ƙara musu yarda bayan ainihin wato wannan lokacin sai kuma al'ummar musulmi suka samu kansu a cikin wani irin hali na an samu wata haɗayyar kai a tsakanin ƙuraishawa baki ɗayansu suka haɗa kai domin su ainihin wulaƙanta annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai dangi banu hashim wato dangin mahaifiya annabi sallallahu alaihi wa sallama da banu abdulmutallib su ma sai suka ce suna tare da shi suka zo suka ainihin rufa mishi sallallahu alaihi wa alihi sallama a jiya muka fara karanta wannan tarihi cewa haka ta faru ne daga ɗaya ga watan almuharram na shekara ta bakwai bayan aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama sai da suka shekara uku a wannan hali muna cikin tattaunawa lokaci ya ƙure mana za mu ɗauko daga inda malam ya ce wasu tabbal hisaru wa kota ya anhu mutta'amu falam ya kuna mushriku na ya turku na shay'an yasulu ilaihim fi shu'ab wannan kunci da aka saka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsanani har aka yanke abinci daga gare su mushrikai ba sa barin wani abu ya isa ga wannan wuri da annabi da sahabbai da shi da dangin shi suke ciki ya kone ibn al-qayyim babban malamin tarihi ibn al-qayyim cewa yake yi wa baqaw mahbusina mahsurina mudayyaqan alaihim jiddan haka annabi da sahabbai da jama'a shi suka zauna a cikin tsaro a cikin tsaro wato an tsare su sannan mahsurina an kuntata musu mubayyakan alaihim an tsananta musu kwarai da gaske jiddan maqtu'an anhum al-mira duk wasu kayan da za su taimaka na rayuwa an yanke su daga gare su wal madda da kuma duk wani al'amari da zai taimake su na kamar kuɗi da makamantansu babu kayan rayuwa babu kuma kuɗi nahwa salasa sinin wajen shekara uku hatta balagahumul jahadu har sai da galabaita ta fara kaiwa gare su wasu ne a aswatu su biyanihim bulbuka aka rinka jin koke-koken 'ya'yansu suna ta ihu min wara'i sha'ab ta daga bayan wannan ainihin wato tsurkuki da suke ciki mana duk wanda ya kusanci wannan wuri sai ya rinka jin kukan yara ƙanana wastamarra halu ala zalika haka wannan hali ya ci gaba hatta sa'afi na ƙabin sahifa har sai da aka samu wasu suka tsayu domin warware wannan yarjejeniya ya ga wannan takarda da aka rubuta wadda aka sa hannu akan cewa ba za a sake mu'amala da su ba wa raf'i hadha da kuma ainihin ɗauke wannan zalunci su wane ne suka yi ƙoƙarin ya ga wannan takarda da kuma ƙaƙƙautawar wannan zalunci ba'du aqaribi man kana fi sha'ab wasu dangi ne daga cikin dangin waɗanda su ma suna cikin wancan tsurkuki wa kana fi muqaddimati haula hisham ibn amr ibn al-harith wal mut'am ibn adi wa zuhair ibn umayya wa abu al-bakhtari ibn hisham wa zam'a ibn al-aswad waɗannan matasa ga sunan su hudu ko su biyar kaga dai na farko akwai hisham dan amr dan harith akwai mut'am dan adi shine na biyu akwai zuhair dan umayya sannan akwai abul bakhtari sannan sai kuma zam'a dan aswad su hudu su ne fattafaqu fi ma bainahum suka hada kai tsakaninsu ala naqdi sahifa akan cewa sai a yaga wannan takarda da aka rubuta wannan zalunci akai وروي أن الله سبحانه وتعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على أمر صحيفتهم a wata riwayar aka ba da labarin cewa Allah ne ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al'amari ko halin da ita wannan takarda take ciki wa annahu arsala alaiha al-arda cewa Allah ya aiko da gara ne gara gara ita ta shiga cikin wannan takarda fa akalat jami'a ma fiha min jurin duk kalmomin da aka rubuta na zalunci da maganganun zalunci sai Allah ya turo gara sai ta zo sai ta cinye duk wannan duk inda rubutun yake wa zulmin wa qati'a da duk wata magana ta zalunci da yanke alaka da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya turo gara sai ta cinye jama'a kuna fahimtar yadda al'amarin yake dama da suka tashi za su yi wannan abu sai da aka zauna aka rubuta takarda da aka rubuta takarda sai da kowace kabila cikin kabilun maka suka sa hannu cewa sun yadda a wulakanta annabi da shi da sahabbai da yan uwan shi to kowa ya sa hannu to maganganun da aka rinka rubuta daga ciki daga yau ba mu ba banu hashim mun yanke zumunci tsakaninmu da su ba za a siya ba ba za a siyar musu ba ba za a aura ba ba za a auren musu ba ba za a yi magana da su ba to kun ga waɗannan maganganun su ne maganganun zalunci da waɗannan maganganun ne aka yi amfani aka yanke alaƙa da su to takardar su suka je suka rataye ta a cikin ka'aba amma da Allah ya tashi nuna ƙudrar shi sai ya turo gara sai ta je sai ta bi takardar amma duk inda maganganun zaluncin su ke nan ne suka cinye nan ne gara ta cinye sauran duk wani kuma fa sai Allah ya bar garar ba ta taba ba ko kun fahimta jama a wata riwayar kuma akasin haka ne ya faru aka ce sai Allah ya turo gara duk inda sunan Allah yake a wurin sai ta cinye cewa ba ruwan Allah da wannan abin kenan Allah ya janye hannun shi ya bar su da su da abin da suka rubuta ina fata an gane fa akhbara bi zalika annahu da Allah ya nuna wa annabin shi haka shi kuma sai ya gaya wa babban shi ko kun fahimta kun ga ku dubi yadda takardar take fa tana can cikin tsaro a cikin ka'aba da annabi ya ji labari Allah ya faɗa mishi ya nuna min sai ya faɗa babban shi ga abin da Allah ya ce mu shi fa wannan babban yana da yaƙinin annabi ba ƙarya ya ba sai ya taso sai ya zo ga Qurayshawa to ga abin da ɗana Muhammad ya ce ubangijin shi ya nuna mishi cewa duk inda kuka yi wani rubutu na zalunci Allah ya turo garata ce ne sai suka ce to me kake nufi ya ce ku je ku duba idan har kun tabbatar da maganar da ya faɗi gaskiya ce to sai ku sarara mana halin da muke ciki idan kuwa ya bayyana cewa ƙarya ne gara ba ta taɓa takardar ba to ni ma na amince zan miƙo muku shi ku je ku yi abin da kuke so to su suna da yaƙinin ƙarya ne don haka sai suka tashi cikin kazar-kazar suka shiga ka'aba amma fa shi dattijo abu talibin yana da yakinin gaskiya ne don ya san annabi ba zai karya ba sallallahu alaihi wa sallam fa akhbara kuffar quraish dan haka sai shi ya je ga wa kafiran quraisha dan rage abin nan falamma ra'aw al-amra kama akhbarahum abu talib yayin da suka ga al'amarin kamar yadda abu talibin ya bada labari tabbas gashi gara ta cinye zadu kufran ala kufrihim sai suka ƙara kafirci akan kafircinsu da abin da ya kamata da zai ce to gaskiya dai wannan al'amari ya kamata mu janye irin wannan kafirci da muke domin wacce hanya ce annabi zai iya sanin gara ta cinye in ba wahayi ake mai ba to da sai da sai wannan ya bankara su su imani amma sai suka ƙara kafirci akan kafircinsu wa kharaja ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa man ma'ahu min ash-sha'b annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi da waɗanda aka saka su a cikin wannan tsurkuki sai suka fito fil amil ashir a shekara ta goma min al-bi'sa min al-mab'as bayan aiko shi dama ya shiga sun shiga a shekara ta bakwai sun fita a shekara ta goma kun ga shekara uku kenan ba'da an makasu fi sha'ab salasa sanawatin bayan sun zauna a cikin wannan tsurkuki har tsawon shekaru ainihin wato uku ina fata an gani to jama'a kun daidai yadda wannan al'amari yake to wannan shine iyakar zalunci na ƙarshe wanda mutanen makka za su iya yi kuma sun yi wannan zalunci da suka yi wannan zaluncin da Allah maɗaukakin sarki ya tashi karya su shine ya tona asirinsu bayan da ya tona asirinsu annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito daga wannan lokaci ne Allah maɗaukakin sarki zai fara ƙarfafa shi a fara samun musulunci ya fara bayyana to su ma kuma sai su ƙara zafafawa dangane da kafirci to shine za mu zo mu ji bayan 'yan shekaru kuma sai Allah ya umarce shi cewa sai ya baggarin sallallahu alaihi wa alihi sallam kun ji wannan shine tarihin wannan yanke alaka da aka yi musu to malai yace na kafi ma hadha al maqta min as-sira mu dan tsaya a wannan yanki na tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama linastafi da ma yali linastafi da minhu ma yali domin mu samu fa'idoji daga cikin wannan yanki na tarihi kamar haka awwalan na farko yakshifu lana hadha alhadath wannan abu da ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da kuma dangin shi yana yaye mana madama wasalat ilaihi quraish fi adawatiha lirrasul sallallahu alaihi wasallama wa ashabi yana yaye mana yana tona asiri yana bankado mana irin yadda kiyayyar quraishawa ta kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi wa madazulmiha wa juriha da kuma irin yadda zalunci da ta'addancin ƙuraishawa ya kai ga annabi da sahabbai falam yaqtasir azahum ala umurin ma'aduda kaga dai cutar wasu da suke wa annabi bai takaitu akan yan wasu al'amura ko duka ko zagi kadai ba bal adha shadid yace sai dai cutarwa ce mai tsadani mutawasilun wadda aka yi ta cutarwa bayan cutarwa yamtaddu salasa sinina fi shu'abin min ash-shi'ab wadda har sai da ta kai an tunkuɗa annabi cikin wani tsurkuki daga cikin tsurkukai na dazukan makka ya zauna da shi da jama'a shi shekara uku yashmalu saghir al-kabir wanda wannan zama ya tattaro ƙananan mutane da manya wal mar'a wal rajul da mace da namiji wal rabi' da ɗa da yake shan nono wa shekh al-kabir da kuma tsoho wanda ya manyanta kulluhum dakhalu sha'ab dukkansu sun shiga cikin wannan tsurkuki wa usiru kuma an je an tsare su wa muniya anhum at-ta'am wa sharab aka hana su abinci da abin sha fa ayyu qaswatin wa ayyu jurin a'zama min hadha al-juri wa dhulm dan Allah wata busasshiyar zuciya ko wata bushewar zuciya ta wuce wannan wani zalunci ya fi girma fiye da wannan wani irin ta'addanci ne da keta ya wuce wannan ku duba jama'a yara ƙanana da tsoffi da marasa lafiya suka manyanta da mata da sauransu amma fa kamar yadda nake faɗi a karatuttukanmu na baya idan ka tafi kana binciken waɗanda ke karatu ko rubutu dangane da tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin makiya irin su Montegronomy ba za ka taɓa ganin sun baka labarin irin wannan azabtarwar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ba ko kun fahimta in har an samu wasu waɗanda za su ba da labarin wannan irin halin da annabi da sahabbai suka shiga sai su fito da abin ta yadda zai iya juyewa akan cewa ai annabi ya jawa kanshi ai su suka jawa kansu don menene za ku zo ku kawo mutane abin da ba su yarda da shi ba amma a duniya akwai wanda ya fi bature kawo wa mutane abin da ba su yarda da shi ba babu kuna zaune a ƙasar ku su zo su karya muku mulki su kwashi dukiyar ku su canza muku addini su canza muku yare su canza muku abinci su canza muku sutura abin da turawa suka kenan a ƙasa irin ƙasa ta america ƙasa america ba ƙasar bature ba ce mutanen nan da ake ce musu indiyoyin daji su ne suke zaune a wurin ƙasarsu ce amma aka je aka hallaka su haka ya faru a ƙasar australia ƙasar australia ba ta turawa ba ce su ma mutane ne irin waɗannan da ake cewa injiyoyin daji amma kawai shi kenan sai aka tunkuɗa su yau in ka gansa a ƙasar su ne za ka gansu suna yawo da suma da gashi da rashin natsuwa da wahala da yunwa turawa sun galabaitar da su ka san ma'anar tuta america da kake ganinta da ja a jiki da blue a jiki wannan jan yana wakiltar jinin baƙaƙen fata na bayi da suka rinka ɗiba suna ratsa kogin atlanta wannan blue ɗin shine kogin atlanta blue yana wakiltar ruwa jan kuma yana wakiltar jinin danginmu da kakanninmu da aka zubar tutar hatta tutar tasu makri ce hatta tutar tasu kamar gatse ce da habaici ma'ana sun kafa wannan ƙasan ne ta hanyar ainihin jinin baƙaƙen fatar da suke ɗiba suke haura kogin atlanta atlantic ocean bayi nawa ake ɗiba za a ɗibi bayi miliyan goma amma kafin a isa ƙasar ba za su wuce waɗanda za su kai afuwan za a ɗauki kamar bayi dubu goma amma kafin a isa ƙasar waɗanda za su isa ba za su wuce guda ɗari bakwai ba an dubi dubu goma ɗari bakwai ko ɗari biyar sun isa ina dubu tara da ɗari uku ina dubu tara da ɗari biyar duk wanda suka tabbatar da cewa wannan ya galabaita galabaitar da ba zai kai labari ba sai su ɗauke shi su jefa shi baran shi duk wanda ya mutu sai su jefa shi shine to cuɗanyuwar wannan jini da wannan ruwa shine ya fitar da tuta amerika da kake gani ma'ana kasar ta kafi ne a bisa zalunci har yau kuma irin wannan zaluncin amerika yin shi take a ko'ina yau ba kuna jin shekaran jiya sun kawo sojojinsu najeriya wai za su training jami'an tsaro na najeriya akan yaƙi da ta'addanci idan kai kana murna kana ganin da wane da wane da wane aka zo za a yi faɗa ka saurara ka gan abin da ya shafe ka ba bayan kwana biyu ko kun fahimta jama'a ka dubi halin da suka saka kasar iraki a ciki sai zama ƙasa irin ƙasar filistin da ake yaƙi shekara hamsin mutumin iraki yanzu fa sai ya gudu sai ya tafi ƙasar filistin filistin ta fi zaman lafiya fiye da iraki amma filistin shekara hamsin ana yaƙi amma za ka je ka zauna ta fi zaman lafiya fiye da iraki yanzu mutanen kasar fita suke amma fa an ce ne sun zo su yi maganin saddam yau shekara nawa da kashe saddam to tunda sun kashe shi sun kafa mulkin da suke so sun ba waɗanda suke so ba sai su fita ba amma ina yasa waɗannan da suka jawo mana waɗannan amerikawa yau kwana uku kenan ana nuna su a nta kwamandawa ne kaftinwa ne wallahi tallahi jama'a ƴaƴanmu da jikokinmu ba za su yafe musu ba ko nan da shekara ɗari ce wallahi tallahi ba za a yafe musu ba saboda musifa ce ka jawo ba amerika cikin ƙasar ka ba zai taɓa fita ba jiya mun kawo muku irin yadda suke a ƙasar saudi arabia sun ce sun zo ne don su kawo gudunmawa saboda ana zaton saddam ya mamaye kuwait kuma zai zo mamaye saudiya su fahad sai suka yaudaru sai aka ɗibo sojoji aka zo dubunnan sojoji aka zo aka aje a ƙasar riyadh yau shekarar su ashirin da ɗaya sun haifi 'ya'ya sun samu matan larabawa suna talalata da su sun ruɗe su sun rikita ƙasa to yanzu ba wai ma ana sa rai ana tsammanin saddam zai kawo farmaki ba saddam ma ya mutu sun kashe shi a can ƙasar shi to da ba sai su koma ƙasar su ba a ina ba amerika in ya zo to yan innan hafu na ƙa'iduna ne in ya zo ya zo kenan ba fita ko ka bashi ya ɗibi abin da yake so haka ya ci gaba da zama a ƙasar ko kuma shi kenan ya zo kai ma ya juyo kala maka wani sharri yanzu abin da ake ciki kenan a ƙasar saudi arabia to yau kwana uku kenan ko hudu sun je sun gayyato amerikawa wai a zo a yi training sojoji da 'yan sanda da jami'an tsaron najeriya akan fada da ta'addanci to amma waye waye dan ta'adda a sun fada karara sun ce yan arewacin Najeriya sun fada karara shi sojan ya fada karara an sa NTA ne mun gani minji ala masma'in minna wa mar'a mun jinin gani ne ya ce yan arewacin najeriya su ne yan ta'addade so ba ishu ne na cewa yan ta'adda a najeriya ba balle a ce za a hada da yan niger delta da yan sauransu a'a su yan niger delta kan kullum za a ce freedom fighters ne masu neman wa kansu yanci ne suna kare kansu ne suna kiyaye dukiyarsu ne amma fa daga cikin waɗanda suke kamawa su kashe ko su tsare ko su garkuwa da su har da turawa amma duk da haka bature bai yarda cewa 'yan ta'adda ba ne don su kafirai ne amma musulmi shine duk abin da aka yi mishi shi fa ba damar ya tashi ya ɗauki fansa shi fa ba damar ya kare kanshi shi fa ba damar ya kare ƙasar shi sai ce ɗan ta'adda ne wannan shine abin da yake faruwa don haka waɗannan bayan Allah ku waɗannan azzalumai da suka jawo mana waɗannan kafiran amerikawa ƙasar ba abin da za mu ce sai dai allah maɗaukakin sarki ya saka wa al'ummar mu amma ina tabbatar muku da cewa ku yi makin daga wannan ranar to musiba ta samu najeriya musibar da ko shigowar turawan ingila ba ta kai haka ba domin baturen ingila idan ya shigo ƙasa idan musiba ta dame shi sai bar ƙasar daga cikin dalilansu da suka yi marmaza suka bar najeriya shine sauro da ya dame su da ciwon malaria don haka suka yi marmaza 1960 october suka ba mu yanci amma ba amerika ba sauro ba ko kwarkwasa ko gwano ko cinnaka ke cizon shi sai ya zauna domin daga ƙarshe ce to ai ƙasar ba kai kaɗai kai wahala samar da ita ta kai idda ta kai ba hadda shi kuma kullum ya maka kamfenin demokuraɗiyya demokuraɗiyya kuma menene ma'anar demokuraɗiyyan shine wanda duk ya zauna a wuri shekara guda to yana da yancin ya fito takara to balle ya shekara ashirin ko talatin to balle an haife shi a wurin ko kun fahimta jama'a to ya rage dole ne al'umman mu mu rinka fassara musu waɗannan abubuwan saboda galibi muna fama da cin da sai ka buɗe BBC sai ka ji labari baka san ma'anar shi ba da yawancin 'yan Najeriya sun ji labarin an ce an kawo turawa Amerika turawan Amerika an kawo su nan amma ba su san me ma'ana abin ba sai an kawo turawan Amerika ya ce aikin banza yana ruwan mu da su Allah ya kiyaye na haka jama'a kun ji wani zalunci ya wuce wannan malam ya ce al-islam shi ku addinin musulunci hadha allazi wajahu wajahu bi hadha al-unuf ash-shadid addinin musuluncin nan da suke fuskantar shi da irin wannan kuntatawa mai tsanani dinin shafaqa addinin musulunci addinin tausayi ne war rahma addinin jin kai ne hatta ma al-mukhalifin har waɗanda suke saba wa addinin addini ya ce a tausasa musu a jikansu kada a kuntata musu bal hatta ma a ba'd fi'atil muharibina kai addinin musulunci sai da takaitun yana cewa a tausaya waɗanda ba musulmi ba da waɗanda suka saba wa addinin har wasu waɗanda suke faɗa da addinin ma addinin sai ce a tausaya musu me dalili akan haka mala yace fa an nafi' عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما daga nafi'u nafi'u yace ya karbo daga malamin shi sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda shi da mahaifin shi Umar yace ukhbira anna rasulan anna imra'atan wujidat fi ba'd maghazi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhbara akhbara أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة أبنا دان عمر يباد الأباري يجي wata mata ce a cikin wani yaƙi daga cikin yaƙoƙin manzon Allah aka same ta mace ce sai aka same ta an kashe ta fa an kara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalika manzon Allah ya faɗa akan haka wana ha an qatlin nisani an-nisa wasu biya manzo Allah daga ranar ya ce a daina kashe mata da yara ku ji fa matan kafirai da 'ya'yan kafirai aka ji yaƙi sai aka samu wata mace kafira an kashe ta sai manzo Allah ya ce bai kamata ba yi fada akan haka kun ga adalci saboda ba ta ɗauki makami ba ne in ba ta ɗauki makami to ta yi wa musulmi fito na fito amma ba ta ɗauki makami ba don me za a kashe ta wannan hadisi yana nan al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi nasiruddin al-albani ya inganta shi a cikin ainihin sahihu sunan tirmidhi wa nahal islam an qatl al-shaykh al-kabir wa rahib fi sawmati fi sawmati hakanan addinin musulunci ya hana a kashe dattijo ku je kuna jihadi sai ainihin ku haɗu da kafiri wanda yake dattijo ne tsoho ne ba makami ya ɗauka akan ku ba addini ya hana ku kashe shi hakanan reverend father ko bishop ko pastor wanda yake zaune a cikin cocin shi aka ga ibada kawai yake yi addini ya hana a kashe shi amma a ada'uddin malam ya ce dangane da maƙiyan addini kuwa فيقول الله تعالى سبحانه وتعالى عنه Allah mai tsarki da ɗaukaka cewa yake kaifa wa in ya zaharu alaikum ya kuke tsammani in suka samu iko a kanku la yarqubu fikum illan wala zimma ba za su lura da wata dangantaka ba ba kuma za su lura da wani alkawari da ke tsakaninku ba kafirai in suka samu dama a kanku da zumunci da alkawari ba za su lura da shi ba za su yi kace-kace da ku ko kun fahimta jama'a ku je ku tambayi musulmin zangon katar me ya same su ku je ku binciki musulmin garin haifan a jihar plateau da musulmin waɗannan yankuna akwai auratayya fa akwai dangantaka akwai cinikayya amma lokacin da suka samu iko akan musulmi ba su dubi illan dangantaka ba su dube ta ba wala zimma ba su dubi duk wani alkawari ba wannan shine abin da Allah ya faɗi game da su kuma haka suke ku dubi saddam ɗin nan da muke magana shi kullum fa abokin mu'amala amerika ne yaron amerika ne usama ɗin nan da ake magana fa abokin mu'amala amerika ne yaron amerika ne su suka training waɗannan mutanen saboda mai saboda sun san cewa suna faɗa da 'yan uwansu musulmi a lokacin ƙasar iraki tana faɗa da iran sai amerika sai ta ja saddam jika sai ta ɗibi makaman ƙare dangi ta bashi ta ɗauki biological anthrax ta bashi wannan hoda da in aka fesa ta kamar sheltox duk garin nan sai su mutu sannan nan da shekara ɗari duk ɗan da za a haifa sai ya zo da wata na ƙasa saboda ƙasar gurin ta gurɓata masu ran sun shaƙa haka za ta yi ta bin jininsu da maniyinsu to amma a lokacin da ta ɓaɗe tsakaninsu da saddam fa ba su dubi dangantaka ba ba su dubi alkawari ba ta haka duk wani munafiki da zai tafi ya je ya haɗa kai da kafirai saboda me saboda yana ganin za su ba shi kaza sun yi mishi alkawarin advisor sun yi mishi alkawari za a ba shi fili za a ba shi kujeru za a ba shi kaza za a ba shi kaza ranar da ta ɗaɗe ba za su dubi wannan dangantaka ba ina fata an gane shi ne Allah yake cewa kaifa wa in yazharu alaikum la yarqubu fikum illa wala zimma ran da duk suka samu ainihin ƙarfi a kanku suka samu iko za su dubi wata dangantaka ba ba kuma za su dubi wani alkawari na yarjejeniya da aka taɓa yi ba waɗannan su ne kafirai jama'a amma addinin musulunci kuwa haka ta faru a lokacin da kiristoci suka ainihin sami iko akan masallacin baitul maqdis suka je suka kashe musulmin da ke cikin masallacin ka sai da suka jiƙe masallacin cikin shi da wajen shi da jinin musulmi ku karanta tarihin madinatu dimashq na al'imamu ibnu asakir a idan shi aka yi wannan abun yana da rai aka yi wannan abun a yankin ƙasarsu ne musulmi aka samu aka yi ta yankawa sai da aka jiƙe ciki da wajen masallacin da jininsu ana nan sai allah maɗaukakin sarki ya tayar da wani gwarzon soja a cikin musulmi shine salahuddin al-ayyubi salahuddin al-ayyubi ya jagoranci aka yaƙi waɗannan kiristoci da aka yaƙe su aka yi galaba a kansu sai ya zo sai ya kafa kujera sai ya zauna a masallacin sai aka rutsa su sai ce to duk wanda aka kama kar a yi mishi komai ya kawo dirhami ɗaya rak ya fita afuwan dirhami biyu ya kawo dirhami biyu kamar ka ce kwandala biyu almajiran shi suka ce mishi ala gafata malam kwandala biyu ai kowa zai iya biya kenan ya ce i ya kawo kowa ya bayar ya fita sai wannan ya zo ya kawo ya fita sai wannan ya zo ya bayar ya fita sai aka samu wasu ba su da ko kwabo sai ce a tara su gefe guda suna ta makyarkyata su kan sun shiga uku kiristoci ne sai ga wani rabban fada ya zo da buhu guda na kuɗi sai waɗancan kiristoci suka ce waɗannan kuɗin namu ne da ake tara na taimakon ranar lahadi sai ce kuna da hujja salahuddin ya ce kuna da hujja kuɗi muka gani a wurin mutum kuna da hujja ku ce ba nashi ba ne suka ce ba su da wata hujja sai ce shikenan kuɗi nashi ne tun da a wurin shi magani sai suka ce mishi fasto daure ka biya mana fansa dirhami biyu ne sai harare sai musu gwalo kawai sai ɗibo dirhami biyu sai ya bayar sai almajiran salahuddin suka ce da shi ala gafata malam dan me za a karɓi dirhami biyu a wurin wannan mutum da yake da buhu guda na kuɗi sai ya ce a'a abin da muka sa kenan ya bayar ya tafiye shi to a kwaci na waɗannan manatun da sun ce malamin su ne ya ce a'a babu da alfarma haka aka bar shi ya tafi da aka gama to kufa ya za ku suka ce su ba su da hali sai salahuddin sai buɗe jakar shi sai ce a kirga su aka kirga sai fito da kuɗi sai biya musu shine sai wani malami musulmi ya koma gefe guda ya kalli salahuddin ya kalli kiristoci sai ce wa ha fa hasbukum hadha tafawutu bainana ya ce wannan kawai ya ishe ku ku gane da bambanci a tsakaninmu da ku sanda kuka samu iko a kanmu a masallacin nan sai da kuka jiƙe masallacin nan da jinin iyayenmu da kakanninmu kaf ya ce amma ku dubi mu mun kama ku a hannu dirhami biyu kawai ya ce kuma ku dubi waɗanda suka gaza cikin ku gashi har malaminmu ya biya musu sai ce wa kullu ina in billazi fihi yanbahu kowace ƙwarya abin da ke cikinta shi take juyewa idan kai mugu ne mugunta ake samu tattare da kai idan kai mutumin kirki ne nagarta ake samu tattare da kai waɗannan su ne ɗabi'un musulmi a cikin tarihi amma duk wannan alherin ba za ku taɓa ganin masu rubutun tarihin duniya suna hikaitowa ba shi yasa akwai buƙatuwar a na irin waɗannan a samu malamai na musulunci waɗanda suka iya karatun addinin musulunci da gaske kuma suka iya waɗannan yarurruka da da su ne ake magana yau don waɗannan alheran da nake faɗi na tarihi suna nan an rubuce su ibnu asakir sun rubuta su khatibul bagdadi sun rubuta su al-imam zahabi sun rubuta su ibnu kasirin sun rubuta amma duk waɗannan rubuce-rubuce an yi su ne da harshen larabci a yau kuma a duniya in kana son ka yi magana da duniya to ka yi da turanci ko in kana son ka yi magana a rubuce ka rubuta da turanci waɗannan irin abubuwan suna buƙatar a yau malamai su zauna su fassara su da turanci a buga su a matsayin littattafai sa'annan kuma a rubuta su akan intanet a kuma yaɗa su kowa ya gani alhamdulillah Allah ya taimaki musulmi an samu waɗanda Allah ya musu baiwa irin haka idan ka karanta sultan.org www.sultan.org haka kuma darussalam maɗaba'a ce ta ainihin wato littattafai na addinin musulunci galibi da turanci su ma sun ainihin fassara abubuwa da yawa irin waɗannan kuma suna kan fassarawa to babu shakka in har mun bari ba mu ba to mu sani da cewa makiyanmu ba za su taɓa nuna wa duniya alheran nan na musulunci ba kullum sai dai su nuna cewa addinin musulunci addinin ta'addanci ne addinin kisan kai ne addinin zalunci ne amma kai ka bincika tarihi ka ga cewa waye babban azzalumi ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki kiyaye abubuwan da suka rinka samun musulmi a 1980s har zuwa farko-farko da ƙarshen 1990s ba Fafaroma John Hall ne fa ya je ya tara ainihin Kiristoci da Yahudawa a Ingila. Ya ce lokaci ya yi da za mu yafe wa junanmu, mu je mu yaƙar junanmu, domin mu haɗa kai mu yaƙi waɗanda su ne barazana gare mu. Aka ce wa yake musulmi. Tun daga wannan lokaci ne musulmi ba su zauna lafiya ba. kiristoci da duk bangarorin su suka ce su yafe wa junansu tsakanin kiristoci da yahudawa matsalolin da ke tsakani suka ce su yafe wa junansu a wannan lokacin 1987 da gangan a college of education ta kafancan aka samu wani kafiri mai suna wai reverend bako ya je yana lacca da gangan ya zagi annabi da gangan ya zagi addinin musulunci ya zagi alkur'ani da gangan dama an shirya tsogala ce shikenan aka ci gaba da kashe musulmi tun daga kafancan kaduna har nan zaria haka ya zo ya faru 1990-91-92 a ina a zangon katam haka ya faru a agbomisho haka ya zo yana faruwa a ko'ina duk wannan wasiyar ce ta fafi roma cewa suna ganin idan ba su da hargitsi ba to in fa an zauna a cikin lumana kullum kana sauraron tafsirin abubakar gumi sai ka ji wani kirista ya ya karɓi addinin musulunci kullum sai ka ji gayya sun je sun shiga addinin musulunci sai ka ji ƙauye kaza sun shiga addinin musulunci suka ce to ai maza a mai da abin ya koma ya zama rikici to in ya zama rikici shikenan in babu zaman lafiya ba wanda zai musulunta to jama'ar musulmi kun dai wannan saniyan na biyu من مواقف المقاطعة هذه تتبين صورة جلية لما لاقاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه daga ainihin wato irin wannan tarihi da muka karanta na yanke alaƙa da aka yi wa annabi da shi da sahabbai al'amari zai bayyana gare mu ƙarara na irin cutarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai suka haɗu da su ridwanullahi ta'ala alaihim Allah ya ƙara musu yarda min aza za mu ga irin cutarwar da suka haɗu da ita wattihad da kuma irin farautar su da aka rinka yi fi dinillahi a cikin addinin Allah war rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la yuqaddimu li ummatihi al-uswa fi sarra'i faqat بل يقدمها لهم في السراء وفي الضراء to kuma a irin wannan halin za mu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a halin kwanciyar hankali ne kadai yake kai gudunmawa ga al'ummar shi ba yana kai gudunmawa ga al'ummar shi a halin kwanciyar hankali da kuma cikin halin kunci fa kama yuqtada bihi sallallahu alaihi wa sallama fi sarra' يقتدى به في الضراء kamar yadda ake koyi da annabi a cikin halin zaman lafiya hakan an shiga halin tashin hankali ake koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam wa fi muwajahati shaba'id hakanan ake koyon annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da ake fuskantar wasu halaye na tsanani wato abin da ake cewa idan ka zo sallah kana bincika ya annabi yake kaza idan ka zo azumi kana bincika aikin hajji ya annabi yake harka aure ya annabi yake duk kana bincika waɗannan abubuwa to amma abin cewa ranar da ka samu kanka a cikin wani kunci a wannan ranar kamata ya ka bincike ya annabi yake yi wannan nasiha ce babba musamman ga matasa waɗanda da zaran abu ya faru na damuwa da tashin hankali ba za su koma su warware to wai annabi da ya shiga wannan halin yaya ya gudanar da al'amari a lokacin sai su tunanin kawai menene ya zo musu a cikin kwakwalwa menene su a iya tunaninsu suke ganin mafita wannan shi ya saka matasa da yawa a halin hayaniya a ƙasashe irin su algeria da somalia da ƙasa irin najeriya da makamantan haka shi ne kun shiga halin kunci kafin ku ɗaukar wa kanku wata fatawa sai ku dubi a halin da annabi ya shiga sallallahu alaihi wa sallam ya taɓa shiga halin kunci irin wannan sai ku ga in har fiye da haka ma to yaya yayi da sai ku yi amma sai zama ba za ku dubi wannan ba amma fanda ana zaune lafiya ne in kun zo sallah kun fi kowa iya runguma hannu kun fi kowa iya kira'a kun fi kowa iya tada iqama kun fi kowa iya jinsatul istira da lafiyayyar sallama da makamantan haka to amma a yau kun zo kun shiga wani hali na kunci sai ku auna ku ga idan kuka ce yanzu za ku kaddamar da jihadi kun yi tattali tattali na kayan aiki da Allah yake cewa a iddu lahum mastata'atun min quwwatin wa min ribatil khayr kun yi tattalin kayan aiki da za ku iya fuskantar wannan abin eh babu laifi amma ba ku yi tattalin komai dan an taba ku so ku ce ai kuna da imani kuma ku so kuke kawai a kashe ku ku mutuwar shahada kana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da aka yi hudaybiya kana nufin annabi da sahabbai ba su tattalin imani ba ne kana nufin ba su yi shirin su mutu mutuwar shahada ba ne ko kun fahimta jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallama duk ya tattali imani fiye da kowa ya yi tarbiyyar sahabbai fiye da kowa to amma menene yake faruwa annabi ya lura a wannan lokacin babu shakka suna da imani kuma za su iya zuwa a kashe su amma ba haka ne sunnan Allah ba ba haka Allah ya tsara ba haka Allah yake so ba yanzu da ɗan abu ya faru ga matasa abin da ake bukata matasa ku tsaya ku yi nazari menene ya kamata ku yi a bisa hasken tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai kawai sai ku ɗibo ayoyi kawai sai ku fassara su ku da kanku sai ku ce ai ga ayoyi waɗannan ayoyin annabi aka saukarwa da su sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka taho sulhun hudaybiyah nan ai akwai ayoyin jihadi akwai duk wata aya ta falalar a tafi a mutuwar shahada za a samu aljanna amma kuma sai annabi ya zauna aka rubuta yarjejeniya ta wulakanci da kaskanci gare shi saboda shi ne abin da ya fi dacewa a wannan lokacin to haka a yanzu da zaran kun shiga wani hali za ku ji daga cikin ku 'yan takife da wawayenku suna cewa a tashi a je a yi hayaniya a yi kaza a yi kaza to dama su waɗancan abin da suke so su fassara wa duniya ko 'yan hayaniya ne kuma kun tashi kun yi sun bubbuge ku kwana biyu sai ce kun gani abin da muka gaya muku kenan dama ku ba ku gane su bane amma lokacin da kuka ƙi yin hayaniyan nan to a lokacin ne kuka karya lagonsu haka mutanen maka suka so a wancan lokaci da aka yi hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbai su yi karar baya sai a samu a bubbuge su shikenan sai a rubuta a tarihi nan wani matashi ya zo da yan wasu matasa muka bubbuge su kawai muka ci gaba da harkar amma da annabi ya ƙi yin haka sai abin ya ɓata musu rai suka rubuta takaddunsu na zalunci aka koma musu da shi suka ce bana ba za a yi umara ba bana ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba annabi ya ce ya amince sallallahu alaihi wa sallama saboda haka ana kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wa sallama a kowane irin hali to sai mu tsaya mu dubi wannan munasabar yanzu misali kana ahli sunna kana zaune a gidan haya ne shikenan sai aka ce maka ka tashi a gidan sai ka tashi don me da a ce kudin hayarka ba su kare ba yarjejeniya aka yi kabiya daga januwari zuwa disamba watan ne wata biyar kenan kawai sai aka zo aka ce maka sai ka tashi sai ka ce a a yanzu ya saba yarjejeniyar da aka yi amma lokaci ya yi kudinka sun kare suka ce ka tashi sai ka lura eh an yi maka haka ne don kai ahli sunna ne sai ka tashi don yanzu baka da dalilin jayayya amma kudin hayarka ba su kare ba sai aka ce maka ka tashi sai ka ce ba za ka tashi ba dan duk tsiya ba za a zo a fitar da kai daga gidan a watso kayanka ba ina za a kai ka shine za a kai ka kotu in aka je kotu kotu sai ta yi bincike me yasa za a tashe shi sai a ce saboda yana da aƙida kaza sai a ce a yo ai a dokar gwamnati ba wata aƙida da gwamnati ta ce ita za ka ƙidirce shi kenan dalili eh sai kotu ta yi rulin cewa babu dalilin da za a tashe ka to yanzu kai kuma za ka iya juyowa ka ce to kana neman haƙƙinka an ci mutuncinka to kullum abin da matasa ba su gane ba shine yaya ake bin legal process ya ake bin hanyoyi na doka da shari'a yaya ake bin hanyoyi na natsuwa sai suke tunanin hayaniya za ta kai su yaushe ka taho da babur ɗinka mutum yana rike da bindiga kuma an ba shi dokar zai iya harbinka wacce hayaniya za ka iya a lokacin ba wata hayaniya da za ka iya yi amma in yazo ya ce maka ina takardu sai ka ce gashi ina kaza gashi ina kaza gashi haka siddan in ya zage ka sai ka ce dan me yake zagin ka sai ka samu wasu ka kafa shaida kar ka damu yana rike da bindiga kar ka damu mobile police ne kar ka damu shi kaza ne sai ka tafi sai ka sake kai rahoto a a police station din abin da yake damun ku galibi shine yaya za ka kai shi kara police station shi dan sanda kai shi karar ka gani a rubuta statement ɗinka a tafi ka gani abin da zai biyo baya amma abin da yake faruwa ɗabi'u ne muke da suna hausawa na ne na sakaci daga an fara an ce a dawo yau gobe a dawo sai ka ce kai Allah a rabu da soyin iska gobe zai haɗu da wani yayi wa amma in yi wa wani yau ya ga magana ta kai wata uku wata shida tana neman ta cire mai uniform duk labari ya yaɗu to gobe za ka ga sun dawo cikin taitayinsu ku je ku gani abubuwan da ake muku a nan a arewa ana iya yin su a lagos ba a iya yi saboda an yi wa mutumin lagos ba zai yafe ba zai bi magana to shi kuma wanda ya rike makami a hannun shi in ka duba ya fi kama da ɗan daba so yake da kayan motsi kawai ya ce zai maka barazana don yana da makami a hannu to ba abin da ke kaskanta shi ya wulakanta shi irin a ce abu doka to shi kuma bai san abu doka to saboda haka kenan yanzu idan kun fahimci wannan halin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka shiga a makka aka kuntata ko su yi nasara ko a kashe su to amma yanayi bai ba lokaci bai ba haka yanzu in matasa suka taso abin ka ce musu ku yi haƙuri da abin da ya kamata sai ce to malam ayoyin nan ba waɗannan hadisan fa da kuke karanta mana sai ce shi ma malamin matsoraci ne sai ce baya aiki da ayoyin Allah yana faɗi ne baya so a yi aiki ko kun fahimta jama'a sun manta cewa annabin da aka saukar waɗannan ayoyin sallallahu alaihi wa sallama hali zai faru amma ba zai ɗauko waɗannan ayoyin ya ce to ai Allah ya ce kaza ba sai kuma a ɗauki wata fatawar daban ita ayar an ƙi aiki da ita ne a'a kowace aya akwai yanayin da za a kai akai aiki gare ta so da haka gaskiya matasa musamman a arewacin Najeriya waɗanda ku ne ake nufi da 'yan ta'adda to wallahi sai kun natsu yadda za ku rinka dafa su da ruwan sanyi ku rinka ɗaure su da jijiyar jikinsu amma duk wani bakani da kake jin yanzu ake tattale a ƙasar don 'yan ta'adda to don ku ne masu sallah duk wanda zai fada ƙayar baya shi sai a dubi abin da ya sa ya fada ƙayar baya sai a ce ya tayar da ƙayar baya ne don an zalunce shi don an yi kaza don an yi kaza ina fata an gane duk irin atrocities cin zali da ta'addanci da arnan plateau da arnan pancin da arnan ina da arnan ina suke yi har yau ba za ka taɓa ganin an ce 'yan ta'adda ba amma idan fulani suka yi yakin sun ƙuri dare ɗaya suka je suka bubbuge wasu ƙauye yanzu yanzu ka gani a tashar channel news ka gani a stv a je a ɗauko ga sunan mata suna kuka an kashe musu kaza an kashe musu kaza amma su fulanin za a tare su a kashe da fulatani da 'ya'yan shi da matan shi a kwashe shanun shi a yi gaba da shi amma ba za ka ji labari ba ba za ka ji labari ba ba wata tasha da za ta ba da labari amma tashar channel news tun daga lagos tana da wakili musamman a plateau da ta aje saboda waɗannan abubuwa da abin ya faru yau da daddare za ka gani gari na wayewa an sa ga abin da aka je aka yi kiristoci amma an ka bincika su kuma me suka yi a sai a ce su ba sa yin komai haka sidda ne waɗannan fulani suke musu a garin ginne a cikin jihar adamawa arni ya kama bafulatana ya fige mata zami ta tsiraici wani platon ya tashi ya magana suka tashi suka daddatsa shi a ranar kasuwa a dunni a cikin jihar adamawa me ya faru sai aka rinka bin fulanin nan ana kashewa ana kashewa to fulani kuma na adamawa in suka tashin abinsu to za su ɗauki fansa sai da fulatani sai sai goro sai ya aika har kamaru suka rinka aika da goro in ka ci goro ka ci goro sai a ce to rana kaza za a je gari kaza don haka duk wani wanda ya iya dan wani tsumbokai da wani layar basa da wani hayaki da ka iya ka taho da shi kai ma sai ka sai goro sai ka aika su ma in suka ci sai su siya su aika suka zo suka ainihin haɗu a garin nan suka kewaye mutanen garin nan suka ɗauki fansa to wannan fansar ita kake jin tarihin ta yawa adamawa abin da su fulani suka yi shine ake faɗi amma abin da aka yi musu fa wannan ba a faɗi sai a ce ai dama 'yan ta'adda ne to abin da muke ta nuna wa mutane shi ne idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata mana abin koyi kuma ya tabbata babu shakka Allah yana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ku yi kyakkyawan koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin kana yarju Allah wal yawmal akhir duk wanda ke fatan ya haɗu da Allah lami lafiya yake fatan ya je lahira ya haɗu da kyakkyawan rabo to a nan duniya yayi koyi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam to duk halin da ka samu kanka sai kai koyi da shi salisan darasi na uku da muke dauka a cikin wannan tarihi نأخذ من ظهور أفراد من قريش من كفار قريش يستنكرون أمر المقاطعة دنجن دا بينر يكون كافرا قريشا ووطن دا سكا كامتكم سكا قيام من ينكي علاقة دا أكي وأنبي دا صحابي za mu ɗauki darasi a nan ko kun fahimta kafirai ne suka haɗa kai suka yanke alaƙa da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin su aka samu mutum hudu suka yi tawaye wa yutalibuna bi naqd sahifa suka nemi cewa sai a yaga wannan takarda wa yahtajun suka yi ta kafa hujja da dalilansu me yasa za a yi wasuwa na kaza me yasa za a yi kaza wa ya'tariduna ala istimrariha suka yi ta ainihin jitto da maganganu waɗanda ba su yarda akan wannan takarda ta ci gaba da aiki ba annal batila mahma tala zaman sayan kashe duk wata ƙarya ka sa mata lokaci komai tsawon zamani za ka ji asirin ta ya toni duk wani abu da aka yi duk wani zalunci sai ka ji asirin shi ya toni ka sa lokaci ka sa ido فالزمان يزيد الحق يزيد الحق وضوحا زمن ينا قارا وغسيا بيناني يزيد الباطل زيفا ينا كما قارا وقريا ainihin wato koɗewa ƙarya tana ƙara koɗewa ne in ana ƙara tafiya ko kun fahimta jama'a duk abin da ka ji ya faru na zalunci idan ka sa ido kwana ɗaya kwana biyu sai ka ji gaskiya ta fara fitowa sai ka ji ƙaryar kuma tana ainihin wato ƙara tonuwa sai ga ita kuma tana ƙara kodewa Allah ya ce wa qul ja al haqq wa zahaqa al batil faɗa musu cewa gaskiya ta zo ƙarya ta rugurguje innal batila kana zahuqa dama ita ƙarya rugurguzajiya ce wa qad intahat al muqata'a ala nahwi firaq siyaqu ala nahwi firaq kalimati quraish malam yace ka duba yadda wannan zalunci da aka yi annabi da shi da jama'a shi yadda Allah ya kawo ƙarshen shi amma ta ɓangaren maganganun wasu ƙwarai wasu daga cikinsu ne suka tashi suka yi wannan magana ina fata an gane wa auka as-saddam wan niza bainahum wannan ainihin wato magana da waɗannan suka yi sai ta haifar da rugurgujewa da jayayya a tsakaninsu ko kun gani wa azhara sabrar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan kuma wannan yanayin da aka shiga sai ya bayyana haƙurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ashabahu da sahabban shi wa quwwatahum da kuma irin ƙarfin su wa sabatahum da kuma irin tabbatar su ala nahwi aqwa ma kanu alaihi min qabl fiye da yadda a da suke za ka gane ashe annabi sallallahu alaihi sallama suna da dauriya suna da ƙarfi suna da kuma yarda da abin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta musu abin da wannan magana take nufi jama'a shi ne duk lokacin da aka saka muku wani zalunci ba hayaniya za ku ba ku yi haƙuri ku bi matakan da suka dace kuna nan sai ku ji tsakaninsu suna ainihin faɗa da junansu asirinsu ya toni a tsakankaninsu sai ku ji tsakaninsu asirinsu ya toni gashi a cikinsu ne aka samu mutane hudu suka tashi suka yi tawaye suka ce wannan zalunci ne wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne ba su yarda da shi ba a cikinsu na fata an gane to sai ku ɗauki kyakkyawan darasi menene ya kai har haka ta faru shine haƙurin da annabi da sahabbai suka yi da a ce a lokacin sun tada ya mutsi a maka waɗancan guda hudu za su goyi bayan su ne ko za su goyi bayan dangin su za su goyi bayan dangin su rabi'an na hudu anna ahlal muru'a wal karam qalla ma yakhlu minhum zamanun min al azmina malam yace mutane masu mutunci da mutane masu alheri da wahala ka ga babu su a kowane zamani kowane zamani sai an samu masu mutunci kowane zamani sai an samu mutane masu karama wa haula yumkin al-istifada minhum fi nusrati hadha ad-din to irin waɗannan masu mutunci ya dace da a rinka amfana da su wajen taimakon wannan addini na musulunci kaga waɗancan matasa da suka yi wa annabi wannan karamcin ba musulmi ba ne amma mutunci ne to kenan babu laifi kai ma za ka iya shiga wani hali ko za ku iya shiga wani hali wanda zai zama mutane masu mutunci masu daraja su ne za su tsaya muku kuma ku amfana da su wa inna allaha la yu'ayyidu hadha ad-din bil rajul al-fajir Allah kuma sai ya taimaki wannan addini koda da fajirin mutumi ne fa an abi hurairah radiyallahu anhu anna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama daga abu hurairah abu hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر lalle Allah zai karfafi wannan addini da mutumin da yake fajiri ma na haka wani mutumin fajiri ne mara mutunci ne amma sai ka same shi a cikin 'yan sanda ne a cikin sojoji ne a cikin mobile police ne a cikin kiristoci ne a wani wuri ne ka shiga wani kunci sai ka ga shi din nan shi ne zai tsaya ya taimaka wa addini to matukar ka amintu ba wani makirci zai maka ba to sai ka karɓi taimakon da zai maka khamisan na biyar wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi bukhari ya ruwaito shi haka muslim ma ya ruwaito shi khamisan na biyar min muqata'ati al-kuffar للمسلمين نرى صورة من صور الحرب التي كانت تكيدها قريش للرسول صلى الله عليه وسلم daga yanke alaƙar da kafirai suka yi wa musulmi za mu iya ganin yadda wani salon yaƙi daga cikin salon yaƙi na makirci da ƙuraisha suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa ashe yaƙi ba sai an sa makami ba kadai ashe ka daina siye a hannun mutum ka daina siyar mishi ashe nan ma yaƙi ne sai ku bincika a anguwa ce gaba ɗaya babu inda musulmi suke da kemis sai wani arme sai zai buɗe kemis da wata musiba ta same ku kuma sai ya haɗa kai da ɗan uwan shi ya je yaƙe ku to me ya kamata sai ku yanke daga ciniki daga gare shi don za ku ga dama suwa ne kwastomomin kemis ɗin nashi ku ne suwa ne kwastomomin wannan shagon nashi ku ne wanke bayana bayana da suke kasa kaza suke toye kaza suke dafa abinci suke saya suwa ne kwastomomin ku ne to in kuka gane abin shigantaka ne sai ku yanke sai ku daina siye idan kuka daina siye wannan ma nau'i ne na yaƙi ba wanda ya iso zai ce a kakkara ku a kulle ku saboda kun daina sayan ice a wurin wani saboda kun daina sayan magani a wurin wani yaƙi ne ko ba yaƙi ba yaƙi ne amma su amini suka fara yi a duniya kafirai kafirai shi ne abin da ya faru lokacin siyasar nan da ta gabata mu ba mun ne muka fito muka fara cewa kada a zaɓi musulmi kirista ba ba mu bane in ba haka ba an tsaye da ɗan takara kirista da kirista a Najeriya Obasanjo da Olufalaye haka ne ko ba haka ba dukkan su kiristoci ne musulmi sun yi zaɓe a lokacin ko ba su ba sun yi duk wanda baka zaɓa a lokacin kafiri ne ko musulmi sun yi amma su ne da kansu da aka ce ga goodluck ya tsaya ga buhari ya tsaya sai suka fara fitowa suna cewa kada a sake a zaɓi musulmi idan aka zaɓi musulmi kaza zai faru kaza zai faru shi kenan sai zama sun koya mana mama sai muka ce kada a zaɓe su domin cewar in zaɓi musulmi kaza da kaza zai faru shi ke nuna irin waɗannan abubuwan da suke cewa zai faru haka suka shirya a musulmi kenan an zaɓe su mu ma sai muka ce amma saboda munafukan cikin mu suna da yawa shi ne sai zama mu muka fuskanci matsala amma su malaman su ba wanda ya fuskanci matsala ba wanda aka ce ya yi amfani da addini wajen siyasa sai aka ce mu mun yi amfani da addini wajen siyasa jama'a kun fahimta abin da ya sa na kawo mana wannan shine don nuna mana su suke tayar da fitintunu da abubuwan da sai mu koya idan muka koya shi kenan yanzu haka siddan kai wani lokaci sai da sun yi tawaye saboda sun san cewa su suke sai da kayan gini sai a ce musu su rufe shagunansu na kwana bakwai su daina kar su siya bana da kayan gini to amma gidajen hayan da shagunan kuma fa namu ne to in kuma muka ba su notice mu kuma sai a ce ba mu kyauta ba so abin da nake so ku gane abin da mana yake cewa wannan irin yanke alaka da kafirai suka yi wa musulmi to a nan mun ga wani irin yaƙi wanda ƙurashawa suka fito da shi yaƙi ne amma na na makirci wahiyar harbi liqtisadiyya shi ne yaƙar mutum ta hanyar tattali karka siya a hannun shi kawai ya isa karka siya a hannun shi fa kuffaru makka hina ma aradu an yuharibu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam lam yuharibuhu bisilah kafiran makka da suka nufi su yaƙi manzon Allah ba su yaƙe shi da makami ba wa inna ma kana harbuhum lahu harban iqtisadiyya bil muqata'a yaƙin da suka yi wa annabi shine yaƙi ne na hanyar tattali ta hanyar karya mishi tattali ƙaƙa'uhu suka yanke alaƙa da shi wa ƙaƙa'u ahlahu suka yanke alaƙa da iyalan shi wa ƙabilatahu da ƙabilar shi wa man taba'ahu da duk wanda ya bi shi bai'an wa shira'an wa tazwijan wannan yaƙin sun yi ne ta hayajen saye da sayarwa da kuma ne da auratayya suka ce kada a siyar mishi kada a siya wurin shi kar a aura kar a auren mishi wal muslimuna aula an ya'rifu qimata hadhihi al harb musulmi sun suka fi dacewa da su san daraja ta irin wannan yaki wa an yuqatu kullu a'da'illahi kullu a'da'illahi wajibi ne musulmi su yanke alaka daga duk makiya Allah al muharibina lil muslimina amma waɗanda suke yakar musulmi ina son ku kiyaye mu a musulunci jama'a muna yin al'amuran mu ne da kan gado a lokacin da ƙasar denmark ta rinka fitar da hotunan katun suna zagin annabi sallallahu alaihi wa sallam akan intanet ne fa ko yanzu haka za ka gani wai ga annabi sallallahu alaihi wa sallam nan wani galabaitaccen tsoho ne akan jaki da mangala yana tafe ga mata tara suna bin shi wai mata sun mai yawa abin da ya zo nema kenan a duniya mata sai aka ce to duk wani abu da ya zama made in denmark ne musulmi su daina siyan shi ina tabbatar muku da cewa 'yan kaɗan ne cikin musulmi suka amsa wannan fa amma sai da ƙasar denmark ta jijjiga ina a ce yanzu musulmin duniya gaba ɗayansu akwai yadda za a yi magana da su da harshe ɗaya kuma su saurara su bi kasashe nawa za mu karya duk wannan fitsarar da america take yi akwai abubuwan da yake an san made in american akwai abubuwan da an san cewa ma america tana yin su ne dan kasashe irin na musulmi ba sai a ce a daina siyan waɗannan abubuwan gaba ɗaya duk yadda aka shekara biyu haka dole ne ku ji tattalin su ya ruguje ku duba ku gani yanzu ka shiga nan kasuwar sabon gari ta zariyar nan tamu akwai nau'in sana'o'in da makiyanmu ne suke yi to kuma in aka tashi wani cin mutunci gare mu sai ku ga su ne suke zuwa suke rufawa to me yasa suke rufawa saboda suna da kuɗi da sai a ce a daina siyan kaza a daina siyan kaza a daina siyan kaza to wani sai ka biya ce to ban siya ba ya zan yi ku za ku iya kawo min ne sai a ce a'a yanzu wata siyasa ce ta tashi gwamma a tafi Kaduna a je a siyo irin wannan abu tare da an tafi Kaduna za a je a siyo a wurin wasu ne irin su amma su waɗancan ba su faɗa da mu su kuma waɗannan sun yi ana son a karya su ne so dole ne sai an fahimtar da al'ummar musulunci irin waɗannan abubuwan to kuma kaɗai hanyar da za a fahimtar da su shine a rinka musu karatuttuka da wa'azozi irin wannan ana wayan musu da kai ka gane cewa ana neman maka 'yanci ne ana son ka rayu ne a matsayin mutum mai mutunci a ƙasar indiya a lokacin sarauniya indira gandhi ai a lokacin nan ta taɓa yi wa musulmi wani wulaƙanci lokacin da take mulki sai musulmi suka ce a bari sai lokacin zaɓe ya zo da lokacin zaɓe ya zo ta fito takara ga wani ɗan takara shi ma ya fito sai musulmi suka ce shi kenan dama su ita suke saka wa ƙuri'a suna da matsala da wancan ɗan takarar to yanzu menene abin yi idan musulmin ƙasar indiya suka ƙi saka ƙuri'a to babu shakka wannan indirgan da za ta faɗi domin da ƙuri'ar musulmi take ci don musulmi sun yi faɗa da wancan sai shugaban musulmi wato sarkin musulmi na indiya ya bari sai da sha ɗaya na dare ta yi sai fito gidan rediyo ya ce gobe idan gari ya waye akwai saka ƙuri'a amma kada musulmin da ya je saka ƙuri'a a ƙasar indiya ya ce allah ba mu alheri ku kwana lafiya sai tafiya shi gida sai ga ta tashi ko a guje gidan shi ta zo ta ce ya za a yi mata haka ya ce a duk alƙawuran da muka yi da ke a wancan lokaci da kika fito takara ga takardar kaza da kaza da kaza wanne kika yi wa musulmi ta ce gaskiya ta yi kuskure ce shi ne muke son mu nuna miki kuskuren a aikace gobe ba za mu saka ƙuri'a ba ba za mu saka miki ba kuma ba za mu saka wancan ba za mu bakki da ke da ƴan uwanki injiyoyi waɗanda suke masu bautar shanu da masu bautar turaren wuta ta gani zai faru haka ya faru kuwa ta ce ta tuba aka kira manya-manyan wakilan jam'iyyarta aka taso manya-manyan malamai aka zo aka rubuta yarjejeniya aka je aka faɗa live a gidan rediyo da tsakar dare kusan karfe nawa na dare lokacin karfe ɗaya ko karfe biyu tarihi ne a rubuce sannan sai ce to al'ummar musulmi ku saka ƙuri'a ku saka indir gandi gobe ana saka mata ta ci a guje kuwa ta je ta cika musu waɗannan alƙawura bayan ta ci wanda sakamakon haka har ta samu matsala da 'yan uwanta kafirai to haka ya kamata to alhamdulillah wallahi mu abin da muke gode wa Allah da Allah ya sa ko da ita a matsayin Najeriya ba mu da ƙarfin haka ko a matsayin arewa amma a nan zariya muna da ikon in zaɓe ya zo mu ce jama'a ku zaɓuwa ne jama'a su zaɓa jama'a kar ku zaɓuwa ne jama'a kar ku zaɓa wallahi sai mu ce alhamdulillah kuma mutanen zariya mun gode ba mu da abin da za mu iya cewa sai dai mun gode kuma alhamdulillah domin da haka ne za a gane cewa mu ba karnuka ba ne kare shi ne mara zuciya ku yi alkawarin za ku yi kaza za ku yi kaza za ku yi kaza za ku yi kaza sai kun haushi kenan kullum sai ku saba in kun zo ta zarce sai ku ce kun yi kuskure ko kun fahimta jama'a yanzu tsakani da Allah mutanen Zaria local government da mutanen Sabon Gari local government ku faɗa mana waɗanne fa'idoji kuka samu daga chairmanship na ciyamomi da suka sauka na Zaria local government da Sabon Gari local government menene aka tsinana muku ka shiga cikin sabon garin zariya ka ga irin yadda za ka ga tituna daga shekara ashirin zuwa yanzu haka suke shiga cikin muciya shiga cikaji shiga daurawa je ka hanyar ojo ka gani to sannan shiga cikin garin zariya ka gani menene aka tsinana musu shi yasa su kansu fa jam'iyyar da suka ga an kwaɗa su da ƙasa a zaben da ya gabata sai suka fito suka ce sun kori wane da wane da wane suka ce sun kore su suka ce sun gane duk su suka ja musu matsala amma abin tambayar su da kansu fa suka fito suka ce wai a zariya local government din nan ko ofishin jam'iyya ba su da shi ofishin jam'iyya da za a kama ba su da shago da yake ofishin jam'iyya su ne na zariya local government waɗannan mutanen da ba za su iya kama shago na ƙasa su biya naira dubu ɗaya da ɗari bakwai a wata a shekara bai wuce su biya dubu talatin ko dubu arba'in ba su ne kuke sa ran za su iya muku wani abu to don haka idan aka tashi zaɓe maganar abdakiwana ba ta taso ba magana azagiwana ba ta taso ba a ƙona gidan wani ba ta taso ba a ƙona mota kaza ba ta taso ba amma ƙuri'a ce take kaiwa eh to sai a ce ba za a saka muku ba shine alharbu liktisadi akwai wanda ya isa ya fito ya kama ku ya kulle ku saboda kun ki saka mishi ƙuri'a babu mu ne za a kama mu ko daidai ne kama mu daraja ce kulle mu ɗaukaka ce ba matsala ba amma ba za a zo a kama talakawa gaba ɗaya a ce talakawan zariya local government tun da kun ka da wani wani bai ci ƙuri'a ku ba bari a kama ku gaba ɗaya a rufe in ma ba za a haka mu ta goma shi ne alheri ne kana ka baka cin abinci sau uku a je a kai ka a ci da kai sau uku ta goma shi ne kagan ba a yi maka kana gidanka ba a yi maka kana gidansu saboda haka abin da muke cewa musulmi sun suka dace su san muhimmancin irin wannan yaƙi yaƙi ne da babu makami yaƙi ne da babu makami yanzu abin da muke cewa yanzu duk abubuwan da suka yi mana suka yi ta kama mutane suna ɗaurewa yanzu wannan ne zai sa an je zaɓe na gaba a zuwa zaɓe su ba zai sa ba wallahi bari mu gaya muku karara da harshen hausa mu kun kangarar da mu ne ma wallahi kun kangarar da mu kun kangarar da mu wallahi yadda ba yadda za a yi sulhu don ai ba faɗa ake ba ku ne kuka nemi ku mai da abin faɗa zaɓe ne muka ce ba za mu zaɓe ku ba kuma mun yanke shawara ba za mu zaɓe ku ba shikenan duk su gama wannan hayaniyar da za su yi mana zan zaben ciyaman ku za a je zaben ciyaman ɗin ku za mu sace fitowa mu tara jama'a mu ce kada ku zaɓe su shine alharbi na ƙasasadiyya yaƙi ne babu makami ba duka ba zagi amma za mu ce kada a zaɓe ku 2015 ma ta zo mu ce kada a zaɓe ku ba za a zaɓe ku ba to wannan musulmi ya kamata su san wannan in ya zama kafirai sun iya wannan me yasa musulmi ba su sani ba malam yake cewa وليس بالضرورة أن يكون جهاد الأعداء المحاربين للمسلمين بالسلاح ما لن يتي بابيل بني يا كر مكيا وأن سكي فتا بمسلمين بابيل بني في أن يكيس بمكاني فعلى الأقل بالمقاطعة mafi karancin abin da za a yi musu shine a yi musu yankewa a lokacin sabiya ta tattali fi kulli ma yanfa'uhum da duk abin da zai amfane su iqtisabiyan a wajen tattali aw madiyan ko a wajen kuɗi aw tijariyan ko a wajen kasuwanci haka abin da ya kamata kenan jama'a ko kun fahimta abin da ya kamata kenan ku yaƙe su ta haka yanzu za ku mamaki gonaki da ke siyar da 'ya'yan kaji gonaki da ke siyar da 'ya'yan kaji idan ba na ekwa church ba ne fa to na obasanjo ne ba na tunanin musulmi suna da nasu nasu mai zaman kansu sau da haka obasanjo tun yana aikowa daga can gonar shi ta ota yanzu yana nan da kafa ta garin kaduna ga fili nan an ɗiba ma keke ana yin gonar obasanjo amma da musulmi ya zo ya tashi ga ta nan a hanyar kaduna sambawa sai aka zo aka ce akwai cuta aka zo aka yi ta buga musu magani aka kashe su aka kashe na musulmi amma gashi nan obasanjo yana gina tashi gari guda ta ninka ta sambawa sau biyu ta nan in ka fita hanyar abuja daga ka fita kaduna ta nan daga hannun hagu in kana dawowa ne ta nan ita ce a hannunka na dama to me yasa idan lokacin sallah ya yi musulmi duk daga nan suke siye duk wanda ka siya ran a hannun shi karshe can kudin za su koma wa obasanjo ne in ba haka da kudin za su koma wa equachurch ga fakaranin wannan da ake kawo ana ce muku salwa da kwanta daga kasar yahudawa ne su ake kawo wa equachurch me yasa ba za ku yi musu mukafa'a ba me yasa ku ina na ku yan kasuwa ku yan kasuwa ku ba sa shiga harkoki irin waɗannan me yasa spare parts sai yana da yana ne suke sayarwa me yasa ku ba sa sayarwa me yasa electronics ba sa sayarwa me yasa sai yana da wani me yasa an ranar lahadi ce kana ji kana gani kwan fitila sai ne ne gagare ka kwan lantarki sai ne ne gagare ka waya sai ta nemi ta gagare ka me yasa akwai inda aka ce sai sana'o'i kaza da kaza ne za ku yi banda kaza yanzu ku je ku bincika kasuwar sabon gari abin da ya shafi wake da sauransu ne ma suke su ɗauke zama su suke kawowa me yasa me yasa ku ba za ku yi ba to irin wannan yakin jama'a ya fi kowane yaƙi rugurguza su musamman a wannan lokaci wanda kowa ka faɗa ya dogara da harka ne ta ne harka ta kasuwanci ku duba yanzu masu ayyuka irin namu gwamnatocinmu na arewaci ba sa yarda su ba mu aiki sai su ɗauko makiyanmu sai su ba idan mu kuma muka tafi can sai su ce a'a ko ya san tinubu musulmi ne kuma fashola musulmi ne gwamna tinubu din nan da ya sauka abokin mataimakin gwamnan borno ne gibal na je ne wa gibal magana ya haɗa ni da tinubu ya ɗauke ni kai ni har wurin tinubu a abuja na ce to aiki ne na ga gwamnatin jihar lagos za ta bayar wanda ya shafe ni ga takarduna ga kamfanoni na ga shi aiki ne na ƙware na iya ina da kaza ina da kaza sun ce gaskiya ne yace amma ba za mu baka ba yace saboda muna da irin ka a jihar mu muna da waɗanda ma suka fi ka ba zai yi mu bayar wasu mu ba su samu ba shi kenan kawai sai dubi wani yaron shi yace ai bara 100,000 sai a bani 100,000 sai nace thank you excellency na gode sai na tashi ne tafiya ta aiki ne na miliyan kusan 700 wanda duk abu in na yi sai na ci riba akalla miliyan 100 amma suka ce suna da nasu irin wannan aikin sai na ji labarin shi gashi a jihar jigawa gashi a jihar jigawa na tashi na je na bi muka je muka zauna wanda maganar take a hannun shi kuma gashi wana wana wana wana ne na je na bi na same shi aka yi min alkawari na dawo aka yi ta sa rana aka yi ta sa rana nan nan kawai ina tafi a mota na kama rediyo najeriya kaduna sai na ji wannan aikin an ba wani kamfani na inyamurai da ke fatakwal a jihar jigawa haka suke yi su ruguba mu su karfafi nasu mu kuma mu tafi ba za mu samu shiga ba ku tafi neman admission a university of nigeria ta insuka ko ibadan ko inarin ba za ku samu ba idan suka taho dan fodiyo sai a ba su university in suka taho abu sai a ba su idan suka taho university na digiri sai a ba su ku duba nan state university ce je kaka gani suwaye suka cika ta kaduna state university ka je ka ga federal polytechnic ta kaduna kaduna polytechnic yi da malli polytechnic su suka cika kai kuma ka tafi ka je alban ikoku college of education da ke owaru kaga za su baka ka tafi universitin fatakar ka gaba su baka to suna yaƙar mu yaƙin da babu makami mu kuma fa mun kasa fahimtar haka jama'a kun fahimci wannan da kyau Allah ya taimaka bana yake cewa li anna adam al muqata'a ma'a al aduw al muharib lil muslim mu'addahu at ta'yid al maddi li harbihi lil muslim yake saboda rashin yanke alaka tare da maki mai yakar musulmi to wannan na kai shi zuwa ga ƙarfi na kuɗi wanda zai yaƙi musulmi idan ba ku yanke alaƙar da shi ba kuna ta sayayya a hannun shi kuna ta ƙara mai ƙarfi ne ga su nan yanzu manya-manyan gidajen da manyan attajiran zariya suka mutu suka bar 'ya'yansu yanzu maƙiyanmu ne suke ta saye suna gyarawa da fitin daga tizar har ko ina duk wani babban gida da ka ga ana gyarawa ka ce mu ne na faɗa ‘ya'yan manyan attajiran zariya ne suka siyar wanda suka gada amma wa suka siyarwa makiyanmu suke siyarwa ana gyarawa kuma za a siye da kaya mu je mu siya a ci riba a je a yaƙe mu kuma idan kai ka zo za ka siya fa sai manyan gari sai su taso suna ta hasada suna ta ƙiyayya na ga katin gida ana gyara na ce a wannan gidan ni shi ne ka aka ce a ina ai wancan yaro in ya muri shi ne aka siyawa na ce nawa aka ce miliyan ashirin da bakwai na ce tur miliyan ashirin da bakwai la haula wala quwwata illa billah wancan kuma miliyan talatin dukkan miliyan hamsin da bakwai gaba daya strategic positions wurare ne na kasuwanci wurare ne na haɓaka idan muka ji labari muka je muka ce za mu siya sai a ce a alaba ta wala ai ina ai kayan irin gadon ta alajiya na ai ba sa siyarwa ai na ina ai alaba ta wala ka ina shikenan sai su je sai su kai saboda wani arne zai kawo dubu ɗari ya bashi wani zai bashi dubu ɗari biyu sai an siyar shikenan yanzu dillalin da wannan cinikin ran nan muke tsaye da shi yana nadama wa yana cizon yatsa na ce mishi ƙarya kake idan na zo na ce zan siya za ku yadda siya ne in ma ka zo har in ma ka sun yadda ko sai su ninka maka kuɗin shi ko wancan maki sai su ɗauke shi sai su kai shi wurin wancan mai dukiyar ya yi siya gaba da gaba ya kawo nasu ya basu mu ma fa za mu kawo mu basu amma a'a suna bakin ciki yanzu nan wani zindikin mai sarauta ne yake cewa wai sun yi sakaci da har na sai wannan wurin na ce don uwa shi sai su zo su kwace wai sun yi sakaci suna bakin ciki so ina son ku fahimci waɗannan abubuwan jama'a hakikanin yaƙi a yau shi ne ka yaƙi ne ka yaƙi mutum economic yaƙi ka yaƙe shi academic yaƙi madadin muni haka gashi nan su suke mana yanzu fa in ba don saɓata juyata da aka yi ba ba yadda vice chancellor daga a a abu fa zai zama daga nan arewa ko musulmi an yi hikimomi ne kawai da saɓata juyata haka muna university a yola fa wata arniya ce ita ce ta cancanta a sa ta vice chancellor din yar jihar taraba ai yar benue saboda university catchment area ta ne amma sai aka saba ta juya ta lokacin aka kawo ni professor dan nan yola aka sa shi me yasa saboda ka je ka duba a senate din waɗanda ba su zaben da waɗanda ba su yi kaza sai ka ga cewa mu muke da 15% su suke da 85% cewa za a yi sannan ku dubi siyasar da aka gabatar duk yadda za su sai da suka samarwa da mutanensu 25% ɗin nan da ake nema a duk jihohin nan na arewa in ba wasu jihohi ƙillatin ƙabilatin ba amma mofa ko 5% ba iya samu a jihohinsu ba ba abin da aka iya samu ko kun fahimta jama'a wannan irin yakin shi ya kamata a ce an yi ba yaki ne na makami ba yaki ne wanda yake ba wanda zai isa ya hana ka in ka ce ka daina siyan shadda a shagon wani sai je ɗauko maka ɗan sanda a ce dole sai ka zo ka siya in ka ce ka daina siyan bangita a shagon wani dole ne amma ba za mu yi haka ba saboda sakaci saboda munafunci saboda lalata saboda rashin sanin ciwon kai dole ne mu dawo cikin taitayin mu in har ya zama kafirai za su yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka to mu muka dace mu wala yakunu muslim aunan li kafirin fi harbin alal muslimina kada musulmi ya sake ya zama mai taimakawa kafiri a wajen yakar yan uwanka musulmi domin in yi karfi abin da zai ke ne yanzu ku kama hanyar samun nan wajen aviation ku je ku gani su ne suke ta siyan filaye su ne suke ta siyan gidaje amma ba kamar da muke gaya muku fa da zaran kai musulmi ka zo ka ce za ka siya ku to wallahi tallahi suna ganin suna cikin tashin hankali yanzu nan an Allah ne ya tsare ni suna jin tsoron su zo su gida ko su ce za su yi kaza a nan sai a ɗaga fili sai a ce miliyan biyu sai a ɗaga gida sai a ce miliyan goma saboda me saboda albani ne yake zai siya da zarar albani ya tura wani dan duniya ya je bincika sai ka ji wancan da aka ce miliyan biyu an ce dubu ɗari takwas sai ka ji wancan gida da aka ce miliyan goma sai ka ji an ce a miliyan hudu da rabi ka gaya mini amma fa kowanne yana da yakinin albaniya ya zai yi wani abu ne wanda zai taimaki imma musulunci imma zai taimaki al'umma ko kun fahimta Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan na alakanta mana karatun ne da halin da muke ciki a yau ba don in faɗi ko don in goranta mana lalacewar mu musulmi ba sai don ne sai don in ja hankalinmu akan mu ji tsoron Allah mu gyara kuma idan ya kasance akwai wasu musulmi da suka gurɓace haka to da yake mafi yawancin waɗanda suka taru a nan matasa ne da waɗanda ba su kai da gurɓacewar haka ba to sai su samar da gyara a cikin harkokinsu kamata a ce musulmi ya zo zai siyayya a wurinka ka sauƙaƙa ka buɗe mishi hanyar ina fata an gane amma dai wannan shine halin da ainihin muke ciki Allah maɗaukakin sarki ya ainihin tsare mu jama'ar musulmi saboda yadda lokaci ya ƙure a nan ne za mu saurara insha Allah ta'ala sai an zo gobe za a ci gaba da karatu muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah